بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren laraba ne wanda ya daidai da daren sha takwas ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara talatin wadda ya daidai da sha uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da tara muna karatun littafin al'imamu abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari littafin da aka fi sanin shi da sahih al-bukhari wannan shine kaset na arba'in da takwas daga cikin jeren giyar karatuttukan wannan littafi taken karatun da muka sawa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna ainihin karatu dangane da kitabul ilmi matattara dangane da ilimi domin na daga cikin ainihin wato gimshikan abubuwan da mu musulmi ahlus sunna da ke bin manhajin salaf muka ainihin tarbiyyantu a kai shine tarbiyya a bisa ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabawa da manzanni da shi kenan in har za a karantar da kai ilimi to akwai buƙatar a karantar da kai tsarin ilimi da ladubban ilimi sannan a taka har a kai zuwa ga karantar da kai ladubban da in ka zama malami ya kamata ka kula da su yasa ka ga manya-manyan malaman hadisi in suka rubuta littafin musalai hadis kamar littafin taqrib na al'imamin nawawi wanda suyuti da shi da sahawi suka yi wa sharhi a cikin waɗannan littattafai za ka ga malamai suna ƙoƙarin tabbatar da ƙa'idoji da ladubba na ɗalibi da kuma ainihin malamin hadisi a ƙarshen ainihin waɗannan littattafan idan kun fahimci waɗannan matsalolin da kyau to abin da wannan yake nuna mana shine an karantar da kai ilimin hadisi a matsayinka na ɗalibi yayin da littafin ya taho ƙarshe mai yiwuwa Allah zai taimake ka ka zama malami kenan to sai a koya maka to ga ka'idan ladubban malami da kuma ladubban ɗalibi domin shi ladabi ba wai yaro ne kadai ake nema da ladabi ba har ainihin babba ana neman shi da ladabi ba ɗa kaɗai ake nema da ladabi ba har uba ana neman shi da ladabi ba mata kaɗai ake nema da ladabi ba har miji ana neman shi da ladabi ba ɗalibi kaɗai ake nema da ladabi ba har malami ana nema da ladabi kuma ladabi shine ado a cikin duk abin da ainihin ya shigo dubi annabin Allah Sulaimana lokacin da ainihin ya ga tururuwa suna ainihin cikin tafiya ashe su ma tururuwar sun gan shi da shi da jama'ar shi kalmomin da ita tururuwar ta yi wadda ita ce sayyidatul qauni akwai ladabi da girmamawa ga annabi sulaimana shi ma annabi sulaimana da ya tashi kalmomin da ya zuwa ga godiya ga Allah dangane da wannan baiwa da Allah ya mishi a inda har yake jin maganar tsuntsaye da kwari da makamantansu sai koma zuwa ga Allah bai ce to kun ga fa mu dama ba na wasa bane sai nuna cewa wannan daraja ce daga Allah amma kagan ladabi kenan daga cikin ladubban da ainihin ake neman malami ya ainihin wato ladabtu da su Allah madaukakin sarki ya taimake mu babban malami al-imam al-hafiz asad sunna amirul mu'minin fil hadisi abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari yace babu ma yustahabbu lil alim idza su'ila ayyun nasi a'lamu fayakilu al-ilma ila Allah babin da ke bayani akan cewa an so ga malami ko kuma ana so ga malami idan aka tambaye shi cewa ana gafarta malam a cikin mutane wane ne ya fi ilimi a nan kalmar mutane ko da ana nufin cikin jama'arka ko cikin jama'ar garinku ko ƙungiyarku ko a cikin ire-irenku ko kuma annasu ta ɗauki magana a ammumin haza a duniyan nan wa ya fi ilimi duk wannan kalma annasu tana iya ɗauka an kana karanta alkur'ani zaka ga kalmar annasu tana ɗaukan ma'anoni da dama innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum me ake nufi da annas anan sune kafiran duniya baki ɗaya sun yi muku taron dangi in ka koma wani wuri kuma sai ka ga annas yana nufin munafukai in ka koma wani wuri sai ka ga annas yana nufin dukkan yan adam annas wani wuri kuma yana nufin muminai to ire-iren waɗannan kalmomin in kana son ƙwarewa game da su bayan ka karanta harshen larabci idan kana son kai takhassusi ne a cikin sunna hadisi kenan ko a cikin tafsiri to sai ka karanta wani bangaren ilimi na usulul fiqh da ake kira al-ashbahu wan nadha'ir al-ashbahu wan nadha'ir sune kalmomin da suke kama da juna ko suke irin su ɗaya da juna ilimi ne wanda yake mai fadi a cikin ainihin wato dilalatul alfazi ta iya yiwa kullum ka ce kullum aka zo aka zauna sai an ce sai ka karanta kaza haka ne inda kana son kai malantan ba haka da kuma kowa ka samu jali ka rinka kasafta albasa a bakin kasuwa Allah maka albarka ana sai ka zama alhajin birni ina fata an gane to shine yake cewa babu ma yustahabbu lil alimi idza su'ila ayyun nasi a'lamu babin da ke bayani akan cewa ana so ga malami idan aka tambaye shi cewa wani mutum ne cikin mutane ya fi ilimi fa yake ilma ilallahi malamin ya danganta al'amarin ilimi zuwa ga Allah amsa kawai abin da ake so ya ce Allah ne ya fi ilimi ma'ana yanzu ya tattare amsar ma gaba ya fitar da ita daga cikin mutane ya koma gawa al'alimul hakim alimul ghaibi wa shahada malam waye fi kowa ilimi a duniya sai ka ce Allah mala a cikin mutane waye su ilimi sai ka ce Allah ko da ka fahimci ɗaliban suna neman su maka zurma ne domin abin da ke hallakar da yawa daga cikin ainihin malamai su ne ɗalibai yan abu da kabbara ko a ingiza ko a zira ko a yi maka tafami to lallai sai kare kana taka tsantsan kana karantarwa in ba haka ba sai su kai ka su baro ka ina fata an gane gashi za ku ji annabi Musa wa'azi yake yi wa'azi ya daɗi aka ji wannan karatu kai annabi Musa ya haɗu akwai wanda ma yake Musa ilimi a duniya abin da ya jawo tambayar kenan ina fata an gane to nan da aka ce yustahabbu ba yustahabbu ne irin na malaman fiqh risala da ishmawu da iziya ba wannan yustahabbu ne na ma'ana na harshen larabci ma'ana abin da ake so gare ka kenan in kai akasin haka fa kai mugun abu ba wai kai makaruhi ba kuma ba mustahabbi ne irin na fiqh ba ma'ana haka kadai aka so gare ka ba a so kai wani abu ba in har ba kai haka ba to kai girman kai kai mugun abu ba kai ladabi ba قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ان نوفل البكالي يزعم ان موسى ليس موسى بني اسرائيل انما هو موسى اخر فقال كذب عدو الله حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال يا رب كيف وكيف به فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نور وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الهوت قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فلما فلما انتهى إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوب بثوبه فسلم موسى فقال الخضر وأن بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى بني إسرائيل قال نعم qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra ya musa inni ala ilmin min ilmi Allah allamanihi la ta'lamuhu anta wa anta ala ilmin allamakahu la a'lamuhu قال فتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخبر فحملوهما بغير نوم فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه
فاقتلعه فاقتلع رأسه فاقتلع رأسه به إيه بيده فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ابن عيينة وهذا أوقد فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال الخضر بيده فأقامه فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما sallallahu alaihi wa alihi sallam jama'a kun ji wannan hadisi mai tsawo wanda al-Imam al-Bukhari ya haddace shi da ka ya rubuta shi da ka da harshen larabci harshen da ba na uwan shi ba ba na uban shi ba saboda ya koya eh wannan kalubale ne kai ma sai ka je ka koyi harshen larabci wanda duk ya ce maka in ka koyi larabci ba za ka iya ba ya yaudare ka za ka iya sa abubakar ta fawa balewa ba ba ture ba ne amma da ya koyi turanci ya koya ya koya har sai da ya zama the golden voice the golden voice ma'ana mai makogoron zinare ta ina mai makogoron zinare a cikin larabawa ai a cikin bakake shine abdullahi gwandu kenan shekara ɗari biyu da ta wuce shi ma bafulatani ne ya koyi larabci ya iya har sai da ya zan ana ce mishi balaraban mutanen yamma kenan yanzu kai ma za ka iya koya shi yasa yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci kamar yadda alarammomi suka yi mana wannan juyin juya hali daga ƙira'a wadda take lalatacciya zuwa ga gyararriyar ƙira'a Allah ya ji kan malam ya haya yola to haka muke son yan arabiya su tashi su wannan juyin juya hali a rikide nan gaba ya zama kawai in ka haɗu da bahaushe da bahaushe larabci za a yi da bahaushe da bayarabe larabci za a yi ba nufe da ba sakwace larabci za a yi ya zama larabci ya zama shine yaren da za a rinka tattaunawa kamar yadda in ka haɗu da 'yan jami'a isu isu da wani yare suke magana da turanci suke magana dan itakiri da orobon sun haɗu da turanci za su yi magana bayarabe da inyamuri da turanci za su yi magana me yasa saboda shine yaren wannan tsangaya ita jami'a din to haka abin da ya faru kenan a wancan lokaci su shehu abdullahi gwandu da su shehu usmanu dan fodiyo da su shehu bello suka kakaba wa kansu lallai sai da suka iya larabci sai suka koma a tsakanin su ba sa hausa ba sa fulatanci larabci suke yi fulani sun kafa daula a nan yamma bare bari sun kafa daula a can gabas idan za a tattauna a tsakanin juna da larabci ake yi abin da ya dace kenan jama'a lallai ne larabci daraja ce saboda saboda darajar shi Allah ya mai da larabci shine buhu wanda ya saka alkur'ani a cikin shi kuma larabci ya zama shine kadai yaren da manzan Allah ya har ya bar duniya wannan kadai ya ishi larabci daraja ina fata an gane Allah ya taimaka al-Imam al-Bukhari yace al-Imam wato Abdullahi dan Muhammad al-Musnad kenan shi ya bashi wannan hadisi shi ko yace malamin shi Sufyan wato Sufyan ibn Uyayna shine ya bashi wannan hadisi malam Sufyan ko yace wannan hadisin malamin shi mai suna Amru wato Amru dan Dinar shine ya bashi wannan hadisi shi ko Amru dan Dinar yace babban malami waliyin Allah mai suna Sa'idu dan Jubair shi ne ya ainihin bashi wannan hadisi to anan kaga riwayar tabi'i daga tabi'i ta faru domin amru dan dinar tabi'i ne sa'idu ibn jubairin tabi'i ne sannan qala sai shi sa'idu dan jubair ya ce qultu libn abbas na ce wa malami na abdullahi dan abbas inna naufan albikaliya yaz'umu anna musa laysa bi musa bani isra'ila nauf albikali yana riya cewa fa Musa ɗin nan da Allah ya ba da labari a cikin Alƙur'ani wanda ya tafi ya ziyarci Khidir suka tattauna abubuwa na ilimi da fahimta da abubuwan ilimi. Nauf ɗin nan fa yana cewa wai wannan Musan ba shi ne Musan bani Isra'ila ba, wani Musa ne daban. Haka ake yi jama'a. Eh. ɗalibin ilimi in ya fahimci wani abu da kuskure sai wani ɗalibin bai yarda ba to amma dukkansu ne dukkansu ɗaliban ilimi ne sai a tafi wurin babban malami don haka je wurin babban malami sai a gabatar mai da matsalar ka a ce malam ni na ce kaza wani a'a ga asalin yadda matsalar wana ya ce domin shi ibnu abbas wato shi sa'id ibnu jubairin a yaƙinin shi yana da yaƙinin cewa wannan musan da ya je wurin bani wurin khidr shine musan bani isra'ila sai kuma ya ji wani ya ce ba haka bane dan haka da ya zo ba da labari sai amfani da yaz'umu yana riya tare da cewa ya kawo anna dan ya hada abubuwan guda biyu ni a wurina riyawa ike yi duk da shi a wurin shi anna ce ko kun fahimta yana riya cewa tabbas musan nan da ya je wurin khadir ba shine musan bani isra'ila ba inna ma huwa musan akhar wani musan ne daban ba musan bani isra'ila ba jama'a kun fahimci wannan to wannan ita ke kira niqash al-ilmi tattaunawa ta ilimi wannan ba ita ce mujadala ba yanzu ibnu abbas za ku ga yadda salaf suke yin ɗaliban salaf suka kawo musu matsaloli irin wannan ba za ku shi a ce tashi ka ba mu ri wannan jayayya ce mu ba 'yan jayayya ba ne a'a ɗaliban ilimi suna da 'yancin su tattauna wane fa ya ce kaza wane ya ce kaza ma'ana ɗalibi ne daga English department wannan ma ɗalibi ne daga English department sai mas'ala ta turke a tsakaninsu shin ke ɗin nan da ake rubutawa kafin a rubuta kalmar knowledge wane fa in ya zo sai ya ce knowledge wane kuma in ya zo sai ya ce knowledge shine muka zo wurinka professor na turanci yaya abin yake kaga sai amfani da ka'idoji na ilimin phonetics and phonology sai bayyana musu a'a ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza wannan ƙarin ilimi ne kuma ana buƙatar ɗalibai ma su zauna tsakanin su su rinka tado da matsaloli irin waɗannan su je wurin manyan malamai to wannan zai kwantarwa da malaman hankali in dai malaman malamai ne masu bin manhajin salaf cewa ashe ɗaliban nan nan gaba suna so lallai su zama malamai waɗanda za su rinka binciko matsaloli suna tattauna su domin ilimi jama'a ba ruwan kududdufi ba ne knowledge is not stagnant ruwan kududdufi ba gaba ba baya in aka waye gari sai ya kafe to duk wanda ya ɗauka haka ilimi yake to shi ma za a waye gari wata ran ya zama out of date za a waye gari ilimin shi ya ƙare amma ilimi menene ilimi bahas ne ilimi research ne ka rinka yi kana binciko abubuwa kana ganowa sai kaga kana gaba ku duba malam bakar gumi har ya rasu kowa ya yarda cewa malami ne me yasa bincike ike yi gaba ike yi bincike ike yi ina sa'o'in shi da 'yan ajinsu da waɗanda sun fi shi ƙoƙari sadda suke ɗalibai sai suka mai da ilimi ya zama gargajiya sai suka zauna suka yi naɗi suka riƙe ƙaton carbi a hannu duk wasu fakafakai suka kawo suka abin nan sai ya zama baki ɗaya ilimin sai ya ƙare a nan domin mai ba sa bincike to lallai ne ɗalibai su sani da cewa ilimi bincike ake kuma daga cikin hanyar bincike ita ce isaratul munaqashat tono abubuwa na ilimi domin a tattauna misali yanzu katangar nan da ke china ita ce katangar da zulkarnain ya gina ko ba ita ba ce sai ku tafi to yanzu wannan research question kenan matsala kenan sai ku tafi wurin malaman tafsiri ai ta bincike sai kaga ka sami ilimi mai dimbin yawa ko kun fahimta jama'a yawa to haka ake insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu to nauf shi nauf din nan albikali shi ma tabi'i ne to yana riya cewa wai musan nan da ya je wurin halliru ba shi ne musan bani isra'ila ba wani musa ne daban ala gafata malam me zaka ce faƙala sai ibnu abbasin ya ce kazaba aduwallahi maƙiyin allah ya yi ƙarya to amma asalin wannan kalmar an ce in sun ce kazaba so da dama wajen gyaran kuskure suna nufin wane ya kuskure amma in ta zo da ƙarina wadda ke nuna cewa lallai kalmar suna nufinta da gaske to sai a fassara ta a haka yanzu karina anan ita ce da ya ce aduwallahi da ya ce makaryaci wato ya yi karya maƙiyin Allah to sai ka fassara ta amma da ya ce ka zaba naufun sai ka ce to nauf ya yi kuskure amma tun da ya zo da aduwallahi to ita ma waccan kalmar ba ta a ɗanyarta haka ko kun fahimci wannan da kyau ya yi karya aha to kun ga manhajin malaman hadisi kenan za mu zo mu tattauna wannan malamin hadisi duk wanda ya karya komai darajar shi sai ce wani ya yi karya ina fata an gane ku dubi wannan kalmar haka ta zo ka zaba adu wallahi maƙiyin Allah ya yi karya ma'ana yanzu zai karkatar da ma'ana alƙur'ani kenan zuwa ga wani abu ƙiyayyar Allah kenan son zuciya ya shigo sai ce haddasa na ubayyu ibn ka'abin أبي دان كعب يا كرنت الدني حديثي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي يا كربو دغا النبي صلى الله عليه وسلم wannan me yake nuna mana riwayar sahabi kuma daga sahabi a cikin wannan isnadi mun ce riwayar tabi'i amru dan dinar daga ainihin tabi'i sa'idu ibnu jubair sannan kuma riwayar abdullahi dan abbas sahabi daga sahabi ubayyu dan ka'ab babban alaramma kuma malamin hadisi ina fata an gane sannan wannan dalili ne akan cewa haddasana da malaman hadisi suka zo ta shahara a bakinsu daga baya ashe ba bid'a ce suka kirkiro ba abu ne tun salaf suke gashi mun karanto kuma a baya haddasana abdullahi dan mas'udin yace haddasana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa sadiqul masduq an fahimci wannan da kyau sai yace to ubayyu dan ka'ab ya karantar da mu hadisin da shi ma daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya samo shi annabi ya ce kama musa annabiyu musa annabin allah ya miƙe khatiban fi bani isra'ila da nufin ya yi ba a cikin bani isra'ila to yanzu wannan jumlar kaɗai ta yanke gaddama wane ne wanne musa ne gashi Musan bani Isra'ila ya miƙe a cikin bani Isra'ila yana hutuba sannan wannan dalili ne akan cewa hutuba kuma a tsaye ake yin ta ba a yin hutuba a zaune to me yasa sayyidina Usmanu Allah ya ƙara mishi yarda yake yin hutuba a zaune na'am sayyidina Usman ba a zaune asali yake hutuba ba a tsaye yake yi amma da ya manyanta ya kai wajen shekara tamanin da uku ko tamanin da shida dogon mutum ne sai kuma ya zama yana da ƙiba to ga tsufa ga tsawo ga ƙiba to shine in zai hudubar juma'a sai ya yi a zaune to sai wasu suka mai da abin ya zama siyasa demokuraɗiyya suna zagin suka ce ai ya kawo bid'a ma a'a larura ce ta tsufa yo ba hudu ba sallar ba a yin ta a zaunen ta kama ana yin ta a zaune amma hutuba dai a tsaye ake yin ta jama'a amma inda larura to shine kuma Allah ya kyauta to annabi Musa ya miƙe cikin bani Isra'ila yana ainihin wa'azi yana khutba fasu ila sai aka tambaye shi ayyun nasi a'lamu a cikin mutane wane ne yafi ilimi faqala sai ya ce ana a'lamu ni ne nafi ilimi za mu zo mu dan tattauna a cikin sharhi za ku je da malam zai kawo mana wasu riwayoyi eh haka annabi Musa ya faɗi don shi abin da yake fahimta yo ai a wannan lokaci wa Allah ke wa wahayi in ba shi ba ko kun fahimta dalilin shi kenan asali shi ma ba ya faɗi ne kalma ce da nufin girman kai ba dukkan ku ba wanda Allah ke wa magana sai ni kuma shi annabi Musa yana da ƙarin mukami ma cikin annabawa wa kallama Allah Musa taklima Allah yana magana da shi kai tsaye saboda haka sai ga yafi kowa ilimi dan haka da aka ce wa yafi kowa ilimi sai ya ce ni ne faƙala ana a'lamu fa'ataba Allahu alaihi sai Allah ya nuna mai haka ba daidai ba ne Allah ya zarge shi barin ɗan yi tambihi in ana magana ƙur'ani da sunna to ba a magana philosophy ba a magana falsafa idan mun fassara irin waɗannan wurare sai wasu 'yan boko da suka tasirantu da falsafa sai suna cewa ya za a ce Allah ya zargi annabi Musa na'am haka abin yake Allah ya zargi annabi Musa haka yace fa'ataballahu alaihi zargi ya zarge shi abasa wata walla an ja'ahul a'ma Allah yake cewa annabi ya murtike fuska ya ba da baya wai dan makaho ya zo gare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama daga nan in ya ga wannan ainihin makaho sai ya ce matso kusa marhaban billazi atabani fihi rabbi lale da wanda ubangiji na ya zarge ni game da shi zargi da Allah zai wa annabawa daidai ne don Allah sama da su yake mu ne da ke ƙasa da su in muka yi zargi mun yi kafirci gare su don haka ku rinka fahimtar magana Allah ne ya zargi annabin shi to Allah yana sama da shi yana da ikon ya zarge shi amma ni da kai da wane da wance da su wane wanda ya zargi wani annabi to ya kafirta shine kawai abin mai saukin a gane ne don haka sai Allah ya zargi annabi Musa iz lam yarudda ilma ilaihi saboda bai mai da ilimi ga Allah ba bai ce Allahu a'lamu ba shi ku Allah ladabi ake mishi saboda cikin sunayen Allah akwai me al'alimu akwai alimul ghaibi akwai allamul ghuyub duk waɗannan sunayen Allah ne waɗanda marji'insu zuwa ga siffa ce ta ilimi kenan in aka ce maka waye fi ilimi ma'ana yanzu a ce kai ambasada ne na shugaban ƙasa sai shugaban ƙasar ku ya zo wannan ƙasa da kai kake wakiltar shi a matsayin ambasada to sai ka miƙe kana jawabi a halin shi yana zaune a wurin sai aka tambaye ka sai aka ce a cikin ku mutanen najeriya baki ɗaya wane ne ya fi kowa iko da babu shugaban ƙasa a wurin sai ka ce ni ko domin a wurin kai ne wakilin shugaban ƙasa ko a ƙasar to amma tunda da shugaban ƙasa a wurin fa sai ka ce shugaban ƙasa ya fi iko duk da kai mai iko ne in ba shi to Allah maɗaukakin sarki ai ko ina yana nan yana tare da kuwa to tunda haka ne kenan aka ce wane ne ya fi ilimi kar ka ɗauka Allah baya nan a wurin dalili akan al'ulama warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa tun da gadon annabawa suka yi wajen aikin su gashi abin da aka yi wani annabi to kai kuma malami kar wannan kuskuren ya maimaito a kanka Allah madaukakin sarki ya taimake mu wani yana warware na wani wani abin ma in ka je ka binciko shi kai da kanka in ka zo aka ce kai bayani sai ka kasa bayani kuma kai ka je ka binciko amma kaga annabawa su duk abin da ya faru sai Allah ya musu magana al-Imam al-Hakim ya ruwaito hadisi sahihi sa'ad da bani wasu kai to a je a ciro gawar shi a je a haƙa kabarin shi a ciro gawar shi a ɗauki gawar shi a tafi da ita duk inda dangi za su tafi to daidai lokacin da bani isra'ila suka yi wannan shawara kuma zamani ya yi tsawo zamanin annabi musa ne har ma ya kabarin shi a ɗauki gawar shi to gaskiya ni dai da nake annabin allah ma ban san inda kabarin yake ba idan akwai wanda ya sani ya taimake mu sai wata tsohuwa ta rarrafo gaban shi sai ta ce ita ta sani to inna sai ki gaya mana ta ce a'a sai an min albishir da sai annabi Musa ya ce aljanna ba ta hawa bace in za ki nuna mana saboda Allah ki nuna mana in ba za ki nuna mana ba mu ci gaba da cigiya to nan ma sai hadisi ya ce fa'au hallahu ilaihi sai Allah ya mishi wahayi cewa ka ce me aljanna ya ba yana cewa wai ba dan kunyar sarkinsa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta a nan ba fargaba dan girman abdulkadiri wai si da abdulkadir kai kunya Allah ma yake in ba dan haka ba zai taso aljanna bisi ana bayyana wa mutane shiriya wannan kafircin na tafiya ba kuma ba za su tafi ba wancan kafirci ne qur'ani da hadisi kuma su ne shiriya kuna jin annabin Allah Musa ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli karuwa aka cire tabo nan sai ga kabarin annabi Yusuf sai aka ciro shi salin alim aka saka shi cikin makara aka tafi da shi hadisi ne sahihi al-imam al-hakim ya ruwaito shi a cikin kitab al-mustadrak ala sahihai Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda haka duk wanda ya ce annabawa suna aiki ne da wahayi inna abdan min ibadi bi majma'il bahraini lalle akwai wani bawa nawa cikin bayina yana nan a wata mahaɗa guda biyu ta teku Allahu a'lamu malamai ruwan ba ɗaya ba ne ikon Allah sai ka ga cewa ruwan baya mixin da juna duk wanda ya karanta chemistry ko soil science ko wane ne wane ne ya san irin wannan kana tafiya nan ka tafi hanyar lakwaja ga gada nan kafin ka je gadan murtala suke ce mata ra'ana cikin bayina yana nan a wata mahada biyu da teku suka haɗu huwa a'lamu minka ya fi ka ilimi kun ga yadda Allah yake lankwasa mutane ladabtar da su wato tunda baka mai da abun gare mu ba ma to akwai wani ma wanda ƙasa da mu yake can to ta wannan bangaren kenan wanda ya iya gyaran jirgin sama ɗaya ya fi wanda ya iya gyaran katafila ilimi wanda ya iya gyaran katafila ya fi wanda ya iya gyaran jirgin sama ilimi sai a ce ta wannan nahiyar kenan jin wani karatun da yake da shi ba to kaga anan kuma idda ladabin annabawa yake kenan madadin kuma annabi Musa ya ce yanzu kuma Allah sai ka kware mun baya ni to kai da kake min wahayi yaya aka sai ya ce a'a ya ubangiji wa kaifa bihi yaya zan yi in kai gare shi ko kun fahimta jama'a ah yo almajiri ya fito yana ko dan kanzo ko dan dago dago yayi hamma yayi hamma sai ji an ce ana walima a gidan kansila kaza ina zai tsaya ci gaba da bin gidajen talakawa sai ya tafi can ko kun fahimta da buhu to anan shi kifin yana aiki biyu ne ko fiye da haka wallahu alam kifin yana aikin farko a matsayin guzuri ɗauki soyayyen kifi ka saka a cikin ainihin buhu a matsayin guziri to amma kuma kifin daga baya mu yadda kuma za ka ga sabanin yadda bani isra'ila suka mu'amalanci Allah ta hanyar annabi Musa karanta farkon suratul baqara da suka ce mun yi kisan kai yaya za a yi sai ce inna Allah ya amurukum an tazbahu baqara Allah ya ce ku yanka saniya da Islamic University da ke Malaysia sai a ce maka to samu soyayyen kifi ka saka a cikin flask to ka gan ba sa akai ba sai ka ɗauko aƙidar bani isra'ila cewa to abin kuma lalata ce dan bani isra'ila da aka ce ku yanka saniya sai suka ce yo lalata ce abin ifi ka saka a cikin buhu fa iza faqattahu duk inda ka nemi wannan kifi ka rasa fa huwa samma to khidir yana nan a wannan wurin da kifin ya bata fantalaka sai annabi Musa ya tafi da ilimi ko harka ta shehuntaka ya zama kai shehi za ka yi tafiya ko malami za ka yi tafiya sai ka samu wani yaronka to wane e rike mana jaka nan babu laifi a haka an fahimci wannan domin gashi tafiya ce wannan annabi zai yi sai ya sami yaron shi yusha da suka je wurin wani falalar dutse wato fa wani dutse falale haka ba babban dutse ba falale wa ba'a ru'usahuma sai suka sanya kansu suka tada kawunansu da wannan dutse wa nama sai suka yi bacci fansallal hutu wanda ana zaune sai su sulale ba tare da izini ba fasara kenan sulalewa na fata an gane to haka shine fansallal hutu sai kifin sai sulale abin da ya sa jama'a jihadin dan fodiyo ya shigar da kalmomi da yawa cikin harsunan nan na ainihin waɗanda sai ba fulatani ya ce maka waddu daftare to daftare ayin dai kayi islamiyya ka san me daftar to daftare littafi sai fajiri to ai kai ka san dai abubuwan da aka hada sai fajiri fodiyo ne to shine fansallal hutu min al miktali sai wannan kifi ya silale wato ya gudu daga ainihin cikin wannan buhu fattakhadha sabilahu fil bahri sai ya kama hanyar shi a cikin teku saraba amma sarki ya nufi kifin ya silale sai Allah ya raye kifin sai ya shiga teku to ma'anar saraba shine duk inda ya tsaga ya bi ruwa baya hadewa saboda Allah ya mai da wannan rashin haɗewar ruwa ta zama alama ɗin da Musa zai gano inda Khidir yake shine ya bi a cikin teku hanyar sai ta zama bata haɗewa da junanta wa kana li Musa wa fatahu ajaba sai annabi Musa da shi da yaron shi kifi ya basu da mamaki kifi ya basu da mamaki don ina ma'ana sai suka ci gaba da tafiya sauran ainihin dare da ya rage wa yaumihima da kuma ainihin sauran yini guda wahala mu domin Allah ya ɗiban maka ita sai ka sha inda wannan abin ya faru nan ne inda fa suke nema amma da matsalar da gari ya sake waye musu kala Musa li fatahu sai Musa ya ce wa yaron shi atina gada'ana a ɗauko mana abin karin kumallo shine gada a ɗauko mana abin karin kumallo a ɗauko breakfast wato ɗauko atina gada ana ɗauko mana abin karin kumallo lakad laqina min safarina hadha nasaba lallai mun haɗu da gajiya a cikin wannan tafiyar tamu me wannan magana take nufi ilimi annabi Musa nan yake kuka akan cewa mun haɗu da wahala amma annabi Musa wannan tafiya fa jama'a duk a ƙasa ake yin ta ka san ko ba a ce maka kilomita nawa ba daga inda annabi Musa da yaron shi suka kwanta suka tashi aka ce suka karasa tafiyar wannan dare gari ya waye suka sake ci gaba da tafiyar wuni guda suka sake shan dare har sai da gari ya sa walam yajid Musa massan minan nasabi Musa bai ji wata gajiya ba hatta jawazal makanan allazi umira bihi har sai da ya wuce wurin da ainihin aka umarce shi kaga wata matsala a ilimi din kenan kun ga dano wurin ashe wurin Kano ne baka gano wannan wurin ba sai da ka kai jihar Benue ka gaji Tulus sai ka ce to can baya ne ka ce tafiya awa nawa sai a ce awa bakwai awa bakwai baya inda ka baro shi ta a Kano barawo ya shiga ya kwashe mana kaya kakaf to ba wannan ne bala'in ba ana sauro a Kano mun san kuma akwai musibar sauro da barayi wai fanka sai muka kwance ta muka makala ta jikin kujera barawan da ya ga wato wannan mugunta muka yi mai wato ko ya nan a biyu yana dab da zai graduating sai aka kwashe mishi dukkan credentials din shi duk tun daga takardar primary takardar haihuwa takardar secondary takardar diploma original din a wannan makon kuma sai aka ce ya kawo original din shi za a yi bincike saboda ya kusa fita duk yadda aka yi awa ɗaya sai ta mutu awa ɗaya sai ta mutu kuma wani nasu ya ne dan ka in sha wahala duk yadda aka yi ta rikice duk wani baka nake sai da ya zama lallai sai ka yi haƙuri ko kun fahimta jama'a domin ilimi siffar wace ce samu na fata an gane shi kenan faƙala lahu fatahu sai yaron shi ya ce a ra'aita iz awaina ila sakharati ranka ya daɗe ko alagafarta annabi musa ko yaya ne suke adresin manyan su dai ya ce nan fa kifin na ya sulale daga nan ba sai da aka sha dare ana tafiya aka wuna ana tafiya aka sake shan dare ana tafiya gari ya waye to kawo kifi mu ci su ce a'udhu billahi ka gan da muka kwanta din nan to nan na manta kifin nan qala musa to ya inda kifin ya bata to nan muke nema fartadda ala asarihima qasasa sai annabi musa da shi da yaron shi shine fartadda su biyun sai suka dawo ala asarihima suna bin sawun guraben sun ka ya huje kudinka sun zube misali yanzu zaka koma a babur ba za ka koma a babur ba za ka canza hanya shine ala asarihi ma za ka koma ta wannan hanyar sannan yanzu za ka yi sauri a a ƙasa sa keke da keke za ka rinka duk wata kwalba sai fakharati yayin da suka isa zuwa ga wannan dutse idza rajulun musajjan bi saubin sai ga wani mutum yana lullube da wani tufafi to kaga yadda Allah yake ladabtar da mutane me yasa jiya ba su ga mutumin nan ba su ce ko kai auqala ko kuma annabi cewa ya tasajja mutumin ya lulluɓa jikin shi bi saubihi da tufafin shi wannan bambancin lafazi ne daga suna zuwa ainihin fi'ili kawai fa sallama Musa sai Musa ya sallama to kaga yadda annabawa suke da natsuwa Allahu alaihi wasallama masu wa'azi sun je sun yi wa'azi ne ya ji daɗi da shi da jama'a ƙauyen shi sai suka musulunta to da suka musulunta me zai biyo baya amma kuma sai shakka ta hausu mu je mu tabbatar da gaskiya al'amarin nan to wane e tafi ka je ka binciko mana a cikin masallaci ina fata an gane sannan da ya zo madadin ya ce jama'a barkanku da asuba ko irin ta mutanen ƙauyen ma ko yana zuwa kawai sai ya ce cikin ku wane ne Muhammadu mutanen ƙauye kenan mutanen mu ne haka suke maka yace to na zo zan maka tambaya ne amma kuma zan tsananta maka a cikin tambaya kaka ji haushi na har yanzu fa bai sallama ba bai gaisuwa ba to wannan kuma kai yake nuna maka kai mai da'awa ka iya tarban mutane ko waɗanne iri ko sallama Musa sai Musa ya yi sallama assalamu alaikum faƙala al-khabiru sai khabiru ya ce wa anna bi ardika salamu ina nake jin wannan sallama a ƙasan nan cewa in a sai ka wuce sai a ce shine baka gane ba ya ce baka ji ya yi sallama ba Allahu akbar bada al-islamu gariban wai sallama a Najeriya nan saboda an maguzance sai da ta dawo ita ma in ka yi ta sai a ce barkan ku da su ba barka lafiya lafiya lafiya lafiya lafiya lafiya lafiya shikenan in a ƙauye ne ahuwanku dai gafara dai duk an watsar da alkur'anin da hadisi to don haka jama'a sai ya sallama da ya sallama sai abin mamaki ya kama khidr dokta ne kai ko injiniya ko pharmacy ko business administrator to sadda ka tafi karo ilimi wannan darajar taka ka baro ta a garinku yanzu ka zo in aka tambaye ka to kai ya sunan ka kayan registration kaka ce ni ne manaja wani a ni isra'ila qala na'am sai annabi Musa ya ce i to yanzu mamaki zai kama annabi Musa tabi wannan malamin nawa wato ma ya ma ina da labari na ma kafin in zo har ma ya san akwai wani Musa a bani Isra'ila kenan Sa'id ibn Jubairin da Nauf al-Bikali Musan bani Isra'ila ne ya je wurin Khadir shine Musa bani Isra'ila qala na'am yace i qala sai yace hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta Allah ya sanar da kai qala sai Khidir yace innaka lan tastati'a ma'iya sabra ba za ka iya haƙuri tare da ni ba ina da ƙa'idoji makarantata akwai dokoki akwai sharuɗa ba za ka iya ba ya musa ya kai musa sanar da ni daga cikin ilmomin shi wanda kai baka sani ba wa anta ala ilmin allamakahu la a'lamuhu kuma kai ma kana da wani ilimi daga cikin ilmomin Allah da ya sanar da kai ni ma ban san shi ba kaga tawali'u irin na malanta kenan kar ka ɗauka ɗalibin sai ka bashi wannan darajar qala sai Musa ya ce, Satajiduni in sha Allahu sabiran, in Allah ya so za ka same ni mai haƙuri ne, saboda annabi Musa shi ma ya fahimci to tun da famala ya fara min sharaɗi, to maiwa ya san hali na bi Musa an ba shi admission ya je ya yi menene an yi matriculation duk dai an gama kenan ko za a fara ɗaukar lacca. Fanfalaka yamshiyani sai suka kama hanya suna tafiya su biyu. to tambayar da za ka yi ina wancan ɗalibin annabi Musa ko tun da yana biye da annabi Musa ne to tafiyar annabi Musa ta ɗauke ba da labarin haddashi ma'ana kamar yadda za a ce yanzu gwamna ya wuce amma da direba da convoy da menene wajen su sittin suka wuce amma sai a ce yanzu gwamna shi ne bank bank abin da ake nufi da bank anan ba banki na kuɗi ba yawa bakin teku bakin kogi ko sai ka ce at the bank of menene river niger gaba teku ko gaba kogi ana kiranta bakin teku suna ta bin bakin teku laisa lahu ma safinatun ba su da jirgin ruwa ma da malamin da ɗalibin dukansu ba su da abin hawa famar rabbihi ma safinatun suna cikin tafiya a ƙasa sai jirgin ruwa ya zo zai wuce da su zai wuce wurinsu fakallamuhum an fahimta fakallamuhum to a nan sai ka fakallamu hum sai nan kuma aka da magana jam'i fakallamu hum shin su su khidir ne suka yi magana da masu jirgin ruwa an yi hamiluhuma a kan su ɗauke su ko ko masu jirgin ruwan ne suka ce ko mu ɗauke ku domin abin da za ka ce in ka ce fakallamuhum yanzu jam'i ne to yanzu an dawo da labarin yusha'u ya shigo cikin jam'i kenan don haka aka ce fa kallamu rum to da musa da khidir da yusha'u kenan ko kuma su masu jirgin ruwan ne eh suka yi musu magana kamar yadda za ka zo kana tafiya a ƙasa sai mai mota ya ce maka yaya tudun wada ne to shi ne kenan sai zama masu jirgin ruwan ne suka yi musu magana ko su suka yi musu magana hakika na al'amari fassarar da malamai suka tafi akan ta ita ce su biyun ne suka yi magana amma sai aka yi ta'abiri da jam'i su su musan ne suka yi magana da waɗannan masu jirgin ruwa akan cewa su ɗauke su fa'urifa khadiru sai aka san khadiru daga ciki sai zama su masu jirgin ruwan ashe sun san khadiru to barin dan yi mana duk da cewa za mu samu lokaci inda za mu zo jama'a akwai wato littafin sahihul bukhari kamar yadda na faɗa mana a ranar muqaddima littafi ne da ya tattaro ilmomi da yawa akwai wani littafi a cikin wannan littafi sunan shi kitabu ahadisul anbiya'i labaran annabawa gaba ɗaya to akwai labari game da khidir a nan ne kowanne annabi zaka ji daga ina ma sunan shi ya samu shi sunan khadir ana iya cewa khadiru ana iya cewa khidru duk ɗaya ne shine bahaushe lankwasa shi yake cewa halluru ina fata an gane kana iya yi wa haɗin ha khabiru kana iya cewa kuma khidr duk daidai ne an fahimci wannan da kyau faƙalar khadiru sai shi khadiru ya ce ai fa'urifal khadiru ko sai ya zama su masu jirgin ruwan sun san khadiru fahamaluhu ma bi ghairi naulin sai suka ɗauke su ba tare da kuɗin jirgin ruwa ba naul shine ainihin wato transport fee kuɗin kuɗin mota ko kuɗin babur ko kuɗin abin nan bi ghairi naulin ba tare da sun karɓi kuɗi ba ma'ana tunda an san khidir annabi ne ka san akan yi wa malamai irin wannan alfarmar malami na shiga mota an yi dan miƙa naira ashirin ta halaka ta halaka ta halaka a bai taya mu da addu'a Allah ya raba mu da karfe lafiya to amin ina fata an gane to shine sai aka san khabaru sai ba a karbi kuɗin su ba faja'a usfurun ana cikin tafiya a jirgin ruwa sai wani tsuntsu wato tsadda yar karamar tsuntsu haka sai ta zo fawaqa'a ala harfi safina sai wannan ainihin tsadda sai ta tsaya akan gefen jirgin ruwa a irin dan gefe shine harf ومن الناس من يعبد الله ala harfin daga cikin mutane akwai wanda in sun tashi bautar Allah ba sa shigowa cikin bautar tsakiya sai su bi gefe gefe to shine harf abin da ake nufi da harf shine gefe to a gefen jirgin ruwan daidai katakon gefe kenan sai wannan ainihin tsadda sai ta tsaya wannan tsuntsuwa sai ta tsaya anan fa naqara naqaratan sai ainihin wannan tsadda sai ta sa ainihin minqar ɗinta wato sai ta sanya bakinta sai ta caki ruwa haka tunda tana kan katakon kuma ana tafiya ne ta ruwa au na karta ne ko so ɗaya ta sa bakinta a ruwa ko so biyu fil bahari a cikin teku faƙalal khabiru sai annabi khabiru ya ce ya musa ya kai musa ma na kasa ilmi wa ilmuka min ilmin lahi illa ka na karati hadal usfuri fil bahari da ilimina da naka idan aka haɗa a cikin ilimin Allah to ba abin da muka ragi ilimin Allah a ciki sai kamar yadda tsuntsuwan nan ta ragi ruwan tekun nan yanzu tsuntsuwa a ce ta sha ruwan teku to fadda kuma har to wannan ba wani abin nan da to haka duk ilimin da Allah ya bamu ga mu annabawa kaza kaza kaza kaza a cikin ilimin Allah ba a bakin komi bane to kun ga wannan sai malamai suka ce ƙwararrun malamai waɗanda ake kiransu wato professional teachers ƙwararrun malamai haka suke ɗauko misali na waƙi'i suna bugawa ɗalibai misali suna fahimta al'amuran ilimi yanzu kun ga wannan ajandar wallahu a'lamu ba ta daga cikin ajandar khidr wadda zai karantar da annabi Musa domin suna zama a jirgin ruwan ne sai kawai tsuntsu ya zo ya tsaya da ya tsaya sai ya sa baki sai annabi khidr sai ya samu abin yi wa Musa kwatance game da ilimin Allah to haka ake so kai malami ka goge akan al'amura ka rinka haɗa wa ɗalibanka abubuwan da suke gani suna fahimta sai ga ana fahimtar ilimi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu shi ne sai yake cewa fa'amad al-khadiru ila lauhin min alwahi safina fana za'ahu sai annabi khadir sai tashi da gangan shine amada sai tashi da gangan ya tinkari wani allo ko wani ice ko katako daga cikin alluna ko katakan jirgin ruwa fana za'ahu sai balle shi ka duba wannan abu jama'a a ce katako daga kataso daga sakkwato zaka zo gusau kuna tafiya a ƙasa aka ce ba ku da mota sai kuka ga masu mota sai suka tsaye da ku suka ɗauke ku kuka kawo kuɗi kuka bayar sai aka ce an yafe muku ai an san wani ana cikin tafiya sai ka dubi madubin motar katsam sai ka dake shi sai fashe to saboda Allah yanzu wannan godiyan mayu kai ko kuwa godiyan mayu ita ce uridu hayata huwa yuridu mauti ko kun fahimta jama'a khadir sai tashi sai dubi wani allo daga cikin allunan jirgin ruwan sai ya balle shi fa musa sai musa ya ce qaumun hamaluna bi ghairi naulin mutane sun dauke mu ba tare da kudin jirgi ba amatta ila safinatihim ka tashi da gangan ka ainihin daki jirgin su na ruwa fa kharaqtaha ka ainihin wato huda musu jirgin litughriqa ahlaha so kake masu jirgin ruwan su nitse haka zaka fassara wannan wurin don haka suka sa alamar tambaya so kake masu jirgin so kake a nitse kaga sai da annabi Musa kuma ya hado mishi da mutanen nan sun kyautata mana kai kuma zaka munana sannan kuma so kake a nitse ka hallaka jama'a qala sai khadir sai bai waiwayi ya bada amsa wannan abun ba sai ya koma can sharadi alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabr sabra eh alam aqul innaka lan tastati'a ma iya sabra dama ban ce ba za ka iya haƙuri da ni ba za ka karya doka ne kun ga kun fahimta jama'a to ina son a nan ku tsaya da kyau ku rinka gane yadda annabawa suke hukunci shine duk sadda matsala ta faru a koma asali a ga menene asali mutanen yanzu ba sa haka don haka da dama da dama duk abin da ya faru jama'a sai a kasa gane ya za a yi idan akwai wata ka'ida tun farko idan aka zo aka karya ta wani abu ya faru to kamata ya a koma ka'idar tun farko misali kana da ɗa sai ka je ka kai shi makaranta sai aka bashi admission amma sai aka ce mishi sharaɗi shine kullum sai an zo da wankakkiyar riga kuma an goge ta randa duk ɗalibi ya zo da wankakkiyar riga ba guga ko kuma rigar da ba wanki to ba zai ainihin shiga aji ba ka ji wannan doka sai ka ce eh ka yadda eh to sa hannu anan sai ka sa hannu yaron ka ya sa hannu ran nan sai zo zai rubuta jarabawa ƙarshe sai ya taho ba wanki ba guga sai aka kore shi sai ka je kana sababi an koran maka da an hana shi rubuta jarabawa to a tsari na annabawa sai a ce a yaya abin yake sai a ce tun farko ga sharaɗi don haka sai a ce abin da aka yi wa ɗanka daidai ne ko kun fahimta jama'a to mutanen yanzu na lura gaba ɗaya in matsala ta faru ba a komawa a dubi asalin me ya jawo sai a dubi a'a me aka yi wa shi wani ɗin yanzu da a ce wannan malami khidir ko annabi ya ga dama da sai ce to na kore ka daga makaranta ta ba sai a ce me sai kuma a ce kai wannan malami ya cika faɗa amma a tun farko fa sai da ya ce ba za ka iya ba to amma sai ya ce ai ca nake mun yi yarjejeniya cewa dama fa ba za ka iya haƙuri da ni ba qala sai Musa ya ce la tu'akhizni bima nasitu kar ka kama ni da abin da na manta a cikin alqur'ani sai ya ce wala turhiqni min amri usra kuma ka yi haƙuri kaka kuntata mini ka yi haƙuri mantuwa ce ba ganganci bane fakanatil ula min Musa nisiyan to wannan karambani na farko da annabi Musa da ya a matsayin mantuwa ne don haka aka yafe mishi fantalaka sai suka ci gaba to shi laifi jama'a a wurin alkali ko a wurin mai hukunci idan kai na farko in aka yafe maka asali ba yafewa aka yi ba rufewa aka yi ran da kai na biyu in aka tashi sai a taso da wancan a hada sai a hada da wannan sai a yi maka hukunci haka Allah maɗaukakin sarki yake haka annabi ya faɗi cikin hadisi idan mutum ya kafirci ya musulunta to sai a rufe kafircin sai a tarbuta mai ladan musulunci idan ya sake ridde kafirta to in ya mutu sai annabi ya ce sai a kama shi da laifin kafircin farko da kuma laifin ridda haka hadisi ya zo sahihi cikin musnad al-imam ahmad da sahihu muslim ko kun fahimta jama'a yanzu Musa laifin shi na farko menene mantuwa ce to an kau da kai sai aka tafi fanfalaka sai suka tafi da shi da malamin shi fa idza gulamun yal'abu ma'al ghilmani sai ga yaro yana wasa da shi da ainihin yara fa akhadha al-khadir bi ra'sihi sai annabi Musa ya kama kan yaron min a'lahu tun daga saman kan yaron ya rike da kyau dan ya zama yaron ya danku da kyau eh annabi khidir annabi khidir ko faqtala ra'sahu biyadihi sai ya murde kan yaron da hannun shi ma'ana ya sa hannun shi kawai sai ya murde kan yaron ruqoqos ya karya mishi ainihin wuya subhanallahi faqala musa sai musa ya ce aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin haka siddan ka kashe yaro bai ci ba bai sha ba shine zakiya yaro bai ci maka ba bai sha maka ba ma'ana ba laifin da yayi ka kashe shi Kala sai Khadir ya ce alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabara saboda ita doka haka take sai ka sake karanta mai dokar ba a gaya maka dama ban gaya maka cewa ko innaka lan tastati'a ma iya sabara dama ba za ka iya hakuri tare da ni ba ban gaya maka ba dama na gaya maka qala ibn uyayna sufyanu ibn uyayna wanda ya ruwaito wannan hadisin shi yasa kuka ji tun farko na bayyana waɗanda ke cikin isnadin dan kada ka zo in an ce qala ibn uyayna ka ce waye ibn uyayna tun farko sai da na ce maka da malamin bukhari ya ce haddasana sufyan yana nufin sufyan ibn uyayna to shine riwayar hadisin sai ya ƙara sharhi ya ce wa hadha awkadu to wannan jan kunnan ya fi na farko ƙarfi na farko da aka yi an yi ne akan to wannan dai mai yiwa bai saba bane to amma na biyu fa to shi ne sai ibnu uyayna ya ce wa hadha aukat wannan ya fi jan kunnen ya fi karfi fiye da na da to amma kaga duk da haka ne ba a dropping din shi out ba ba a kore shi daga makarantar ba fantalaka sai suka ci gaba da tafiya hatta idza ataya ahla qaryatin to kafin mu tafi da nisa mu koma baya inda aka ce din nan fa idza gulamun yal'abu ma'al ghilman sai ga yaro yana wasa tare da yara wannan aka ce dalili ne akan cewa lallai na daga cikin ayyukan rayuwa na yaro shine wasa na ɗaya kenan na biyu wasan nan kuma yaron da yake ainihin yin wasa tare da yara yana samun mahara yana samun ƙwarewa da gogewar da yaron da baya wasa tare da yara baya samu sai sa kuwa ji kullum muke cewa daga cikin sirrin da yasa kenan za ga dan fari galibi bai da wayau shi kaɗai aka fara haihuwa an zo sabon gida ko an zo sabuwar anguwa to sai zama uwan shi na jin kunyar shi uban shi na jin kunyar shi in banda yan boko fa na yanzu haka irin da ya haihuwar dadin nan sai ga uwa ba ma ta iya kallon shi uban ba iya kaza kaza ana nan gale gale sai ka ganshi ba yi da wayo to amma aka samu dan autafa sai ka ganshi dan kwagyaga mai wayau har ma ne ma yake fi iyayen wayau saboda shi ya haɗo wayan kowa ne a gidan ya haɗa da nashi don haka idan ba ka fahimci cewa yaran da ɗanka ke wasa da su za su lalata tarbiyyar shi ba kar ka hana su wannan magana ce nake a cikin tarbiyya jama'a yara suna zuwa wasa gidanka ko yaranka na fita wasa wurin yaran makwabta ana so ka gano cewa babu illa a cikin wannan haɗuwar tun babu illa rabu da su wannan wasan kamar kai ne yanzu a ce ka je ka buɗe kasuwar sabon gari ka zauna tun daga safiya har magariba kai kadai kamar maye zai yiwu to yaro ma ba zai yiwu shi kadai ya wasa ba ba zai karu da komai ba ka je ka buɗe kasuwar sabon gari kai kadai ka buɗe shagonka ka gama baccinka da jin BBC ka taso ka rufe zai yiwu to yara ku basu su rinka wasa da 'yan uwansu suna cuɗani da 'yan uwansu wannan yana ƙara musu basira yana ƙara musu fasaha sai inda illa to inda illa sai ka ga zai yi ka janya illar ka basu su wasa eh in ba zai yi ba to sai ka janya yaranka in kuma Allah ya tara maka su da yawa a gida shikenan sai ka kulle musu kofa su ta yi isu isu to annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri yarinya yar karama ita ce as-sayyida Aisha ta tare tana shekara tara ta zo da yar bebi guda biyu ta zo da dokin wasa waɗannan abubuwa da ainihin asayida aisha Allah ya ƙara mata yarda ta zo da su me ya faru sai ya zama 'yan ƙawayenta wato 'yan matan anguwa suna zuwa wasa wurinta da zaran sun zo wasa in annabi sallallahu alaihi wasallama yana gida suna ganin shi sai su gudu sai ce a'a ku zo sai fice ban musu ɗakin sai ainihin tafi masallaci za a je ko wurin wa'azi ko ina ne su kuma sai su shiga suna wasa in baya nan suka shigo gidan suna wasa da zarar sun gan shi za su gudu sai ce ku yi zaman ku sai ba su wuri don haka aka tabbatar cewa na daga cikin abin da ya gina psychologin Aisha tunanin Aisha shine gidan auren ma da kayan wasanta ta zo saboda dama an aure ta bata wuce wasa ba kai ma yanzu ka je ka auro 'yan shekara tara ko shekara goma to haka za a tarkato ta da yar bebinta da makamantansu ku taho tare domin wannan yar bebin a wurinta na da muhimmanci fiye a wurinta fiye da murhun girki ko tukunyar girki don haka jama'a wannan mecece hikimar faɗin cewa fa'iza gulamun yal'abu ma'al ghilman har za a iya cewa fa'iza gulamun kawai amma yaron yana wasa tare da wasannin don kasancewa magabata ba sa hana yara yin wasanni haka an fahimta jama'a wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sallah yake yi sai yayi ruku'u sai yayi sujuda sai ɗaya cikin waɗannan hasanaini alhasan ko husaini sai zo sai ya haye gadon bayan manzon Allah sai ya zauna yana wasa sai manzon Allah ya ki dagowa daga sujuda sahabi da ke bada labari yace muka ji sujuda ta saba yadda aka saba sai na dan daga kaina haka ga lafiya wannan sujuda yau yaya ne yace sai na ga yaro lakadan ya zauna a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sauri ya koma ma'ana yau sai yadda Allah yake da aka yi da sallah sai manzon Allah ya fahimci damuwa daga fusakun jama'a sai ce ba abin da ya faru bannan nawa ne muna sallah shine ya ga bayana shine ya haye shine na bashi ya gama abin da yake sukutun doki yake fa a cikin sallah ya hau gadon manzo Allah yana gadon bayan manzo Allah yana sukutun doki manzo Allah shine da manzo Allah idan da wannan jawabi sai ya ɗauko Hassan din sai ya ɗora shi sai ya ce huma raihana taya waɗannan su ne ƙanshi na waɗannan su ne turare na alheri na waɗannan ne wanda ke son su ya so ni wannan kalma ce da manzo Allah yake yawan bayyana ta fil munasabat a wurare daban-daban wanda ke son Hassan da Husaini yana son manzon Allah wanda ke kin su yana kin manzon Allah wanda ke kin manzon Allah yana kin su wanda ke kin su kiyayyar manzon Allah ta sa yake kin Hassan da Husaini yasa kaga kanawa saboda kaunar waɗannan jikoki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in mutum ya sa wa ƴaƴa ta gwaya Hassan da Husaini sai ka ji ko baraye zo yi sai ce jama'a ku taimake ni a gidana akwai jikokin ma'aiki to kai ba zazzagi in baka sani ba sai kai mamaki jikokin manzon Allah a gidanka ba Kano yana nufin yana da Hassan da Husaini kun fahimta jama'a to to daraja kenan irin ta su Hassan da Husaini to haka kuma wata rana na kawo muku shahidi ne akan wasa saboda na san wasu ustazanmu da wasu ahalin sunna wato so suke a mai da yaran mu kamar ƙananan mala'iku ya zama tasbihi da hadda kawai sai a yi shiru a'a yaro ba a yi mishi haka zaka zaka zaka daskarar da kwakwalwar shi mala'ika jibrili suka yi alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo sai mala'ika bai zo ba annabi ya damu ashe mala'ikan ya zo amma ya kasa shigowa gidan me ya faru akwai kare a cikin gidan dan kwikwiyo a kofar gida akwai hotunan mutane sai ya ki shigowa sai annabi sallallahu alaihi wasallama kashe gari sai ya fito yana tafiya sai suka haɗu da jibril sai ya ce jiya kai alkawarin zaka zo baka zo bai ce na zo amma na kasa shigowa gidan akwai kare a cikin gidan sannan kuma akwai hotuna a kofar gida yace to hotuna dai ga suna gan su zan cire su sai mala'ika yace a in dole ne sai ka bar su sai ka ciccire kawunan su ka bar gaggar jikin yace amma ban san me kawo kukuyo gidana ba annabi ya je sa ana bincika sai aka ga a karkashin gadon shi ne ashe Hassan da Husaini suna da dan kukuyo da suke wasa da shi jika wahal da kaka ke kaga karan Hassan da Husaini ya hana ziyarar mala'ika Jibril amma saboda karan na Hassan da Husaini maza Allah bai damu ba don haka aka ce a kori karen a wanke kaza kaza kaza me suke da karen lafazin hadisi yace suna wasa da shi kana nan zai ga wata ran kai ma sun yayi mu maka kare ko maji a gida ina fata an gane wannan kenan haka ya zo cikin hadisi sahihi da hakim ya ruwaito aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ne wa Hassan da Husaini wasa wani lokacin sai gwalo harshen su sai su kyalkyale da dariya ma'ana sai gwalo harshe sai suna dariya sai kuma ya dallaro idon shi haka sai su ga jannan sai su kyalkyale da dariya duk dai saboda yaro abokin wasa ne yaro sai an yi wasa dan haka duk wani ƙwararren malami da ya iya karantarwa baya shigowa aji cikin fushi baya shigowa aji kamar ya shigo zai karantar da dattawa ko alƙalai risala a in za ka shigo tun farko ma da wasa za ka shigo in ka iya kana karantar da yara an ka ta shigowa sai ka shigo da 440 kana shigowa haka sai ka samu ɗaya sai ka ɗan naushe shi haka sai ka ga kowa ya zama warm sai ga an yi kazar kazar to duk karatun da ka bayar nan za a ɗauka to amma ka zo haka kafa ka zo za ka karantar da alƙalai shari'a ba zai yiwu ba Allah ya taimaka to jama'a kun ji wannan faƙala Musa sai annabi Musa ya ce to mun karanta wannan ko fantalaka sai suka tafi hatta idza ataya ahla qaryatin har sai da suka je suka samu mutanen wata alƙarya wani gari ko wani ƙauye istafa ama ahlaha istafa ama da sinun da ta'un anan littalabi ai talabu at-ta'ama minhuma sai suka nemi abinci daga waɗannan mutane istaqlabtu na nema shine istafa ama sai suka nemi a ciyar da su ahalaha sai suka nemi mutanen garin da su ciyar da su abinci fa abau an yudayyifuhuma sai mutanen ba ma wai abinci ba sai suka kiba su liyafa ma masauki ma aka kiba su ko mun fahimta jama'a to anan saboda mutanen da jama'a suna da tsarkin zuciya da gaskiya sai ba ya duro da daddare sai ga an bashi masauki ina fata an gane don a yanzu in aka yi haka yanzu yin haka ma ya zama ba wata ɗabi'a ba ce baƙo ya zo ka ƙi saukar shi amma a da yaya baƙo zai zo ku ƙi bashi wuri da in baƙo ya zo sai a kai shi gidan sarki sai a kai shi gidan mai anguwa sai a kai shi gidan dagaci domin ba ya zo yanke kai bane ba ya zo sata bane ba ya zo haɗa wata fitina bane dan haka su annabi Musa suka nemi a ba su abinci sai aka ƙi ba su masauki ma a garin to yanzu suna nan suna yawo a cikin garin suna neman ya za su kenan fawajada fiha jidaran a cikin wannan alkarya sai suka samu wani garu ko wata katanga yuridu an yanqabba ita katangar tana so ta warware wannan balaga ce tana so ta warware domin mai katanga an ka dube ta da kyau in kaga yadda magina suke aiki saƙa ta ake bulon ba shirya shi ake tun daga sama har ƙasa ya tafi a jere ba sai ta rushe sassarƙafawa ake wannan a sa ya goce nan wannan ya goce nan wannan ya goce nan shine an sassarƙafa ta kenan to warwarewarta shine faɗuwarta sai sai ga katanga tana so ta faɗi fa aqamahu sai annabi Musa ya tashi katangar eh annabi Khidir sai ya tashi katangar kenan yanzu ya tashi katangar ta hanyar ko ya tokara mata wani katako ko kuma ya kwaba ƙasa ya gyara ta gaba ɗaya qalal ko eh qalal khadiru biyadihi fa aqamahu to anan da yace qalal khadiru biyadihi sai annabi khadiru da hannun shi sai ya ce fa aqamahu ma'ana aiki ne sai annabi ya fassara aikin khidir da magana sai ya ce qala biyadihi sai ya ce da hannun shi ma'ana sai ya haka da hannun shi amma sai annabi ya ce fa ƙala biyadihi wato hannu na magana kenan kai na magana za mu zo mu tattauna babin futiya da sauransu za ka ji an ce idan aka yi mutum magana ai mun tattauna ma a baya ko da hannu haka shi ne in ka karanta oxford ko menene irin karatun da sai ka ji akwai wani darasi an ce mishi why the lizards not their heads me yasa jangwalagwa dake kada kai ne magana ce ita ma kaɗa kai a ce maka za ka ci zai kai haka e kenan in kai haka fa a'a kuma duk kai ne in ka girgiza shi dama da hagu a'a sama da ƙasa e ko kun fahimta to don haka a nan da ya ce ƙalal khadiru biyadihi sai halliru ya haka da hannun shi wato sai tashi katangar fa aqamahu sai tashe ta fa qala lahu musa sai musa ya ce laushi ita lattakhazta alaihi ajara kaga annabi Musa shi ma ya dan yi wayo tunda ɗazu an ce yayi maganan ne kaza kaza madadin ya ce yanzu mutanen da suka yi mana kaza shi ma annabi Musa sai ya ce to amma dai da ka so da ka dan karbi kuɗin aiki kuɗin kwadabo duk da wannan kaucewar da annabi Musa ya sai da halliru ya fahimci cewa ai dai har yanzu abin da aka hana shin ne yayi ba cinya ba kafar baya ko me kun fahimta kala sai ya ce hadha firaqu baini wa bainika to wannan shine rabuwa tsakanin ni da kai an sallame ka ka zama drop out ma'ana ka kai 300 level kenan ko baka bari ka karasa ba قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم da ya gaba ba da wannan hadisi gaba daya sai kuma sai ya ta'aliki sai ya comment ya ce yarhamullahu Musa Allah ya ji kan annabi Musa lawadidna law sabara mun so a ce da ya ƙara haƙuri ya daina tambayoyi ya daina saka baki hatta yi alaina min amrihima har ya ci gaba da bamu labarin yadda al'amarinsu ya ci gaba domin da gwargwadon yadda labarin ke karuwa da gwargwadon yadda ilimi ke karuwa amma sai annabi ya ce Allah ya ji kan annabi Musa bai yi haƙuri ba har kuma ilimi sai ya tsaya nan da wannan aka ce ya halatta kenan ka ce Allah ya ji kan annabi wani haka cikin salihai lokacin da mata annabi ibrahim ta haka wannan rijiyar zanzan ai da ta zo tana da ɗanta isma'il tana shayar da shi nono aka ce annabi ibrahim ya zo ya kawo ta ya zo ya aje ta a ƙungurmin daji ba ruwa ba kaza ba kaza ba kaza da ya juya aka ce sai ce ga iyalai na ya aje inni sakantu ko askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram ya Allah gashi na kawo iyali na na baka amana garin ma kwari ne ma babu ruwa babu shuka sai ce li yuqimu sala dan su tsaye da sallah shine wata rana wani basakwace bani sha'awa mun je aikin hajji ya ji an kwarara kiran sallah an je an dawo ya kwanta ke na aka sake ce kai garin ga dai sallah kadai akai ya ce da ya kwanta sai ji an kira sallah na ce to garin ku fa yace kai ba irin wanda aka yi garin mu ba wato yawwa to dama manufa annabi ibrahim kenan shine ba sakwacin ya faɗa li yuqimus sala dan su tsai da sallah to in gana zaune a maka sai kaga kamar ba a komai daga cin abinci sai sallah da ka gama kintsa za ka gyara gado sai ka ji an ce as-salatu khair da ka da ka zauna kana dan shirye-shirye sai ka ji an ce Allahu akbar sallah azhar dan kaɗan sai ka ji shine yace ka garin gaba abin ba a komi sai sallah to shine annabi Ibrahim dama yace li yuqimus sala dan su tsayi da sallah to ana nan sai ruwa ya ƙare nono ya ƙare mata dabino abinci ya ƙare matsaloli suka faru shine ita wannan mata ta shiga ta fita don ta samu to a nan ne ta rinka hawa dutsen safa tana hawa marwa tana hawa safa tana hawa marwa wai dan za ta ko za ta hangi wani wanda zai taimaka mata sai zan babu wanda zai taimaka mata ta gama kaiwa marwa kenan a kewayo na bakwai can sai ta hangi ga kuma wata halitta idda ɗan nata ike mai fuka-fukai ba ta taɓa ganin wannan halittar ba to yanzu kuma wannan musibar ta fi wadda ake ciki kenan don uwa ta tafi nemo wa ɗa abinci kuma sai misali sai ta hangi kura a kan yaron kaga matsala kenan jarabawa kenan da haka annabawa da matansu da iyalansu suka yi gwagwarmaya aka kawo mana addinin nan ba wai a cikin iya condition bane da abubuwa wahalhalu suka yi addinin ya zo gare mu sai ta sheko da gudu tana shekowa kuma sai wannan halitta ta ɓace ta duba ɗanta ta ga me ke zamun shi ba abin da ya same shi sai kuma ta ga ruwa na bulbulowa shine da yaranta sai ta rinka cewa zam zam zam zam ai bubbugo bubbugo da ya bubbugo sai ta samu dutse sai ta sa sai ta kewaye shi shikenan sai yana ci gaba da bubbugowa tana ɗiba tana sha tana ɗiba tana shayar da ɗanta ana nan mutanen ƙasar Yaman suna wucewa ƙabilar Jurhum kenan suna wucewa suna ƙetare wannan kwari sai suka hangi tsuntsaye na yawo a saman wannan kwari to mutanen ƙauye suna da wasu ilmomi waɗanda mutumin bariki bai da shi shine ashe wai mutanen ƙauye sun gane duk inda kaga tsuntsu na wasa a sama to ƙasa akwai ruwa sai suka gano cewa to wancan wurin akwai ruwa tunda kuwa ga tsuntsaye na wasa a sama shine suna kewaya sai suka ga mace da ɗanta a rungume ga kuma rijiya tana tsuguna a gabanta shi yasa matan malamai sai kun koyi sadaukarwa ka duba yanzu sadaukarwa ta yi don me liyuqimu sala lokacin da ya aje ta ya tafi haka annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ta yi kiran duniya yake amsawa ya ibrahim ya ibrahim sai ana uku ta ce ya ibrahim allah ne ya ce ka kawo ni nan ni da ɗana ta lokacin sai wai ga ya ce mata eh sai ta ce na yadda da allah allah ba zai ci amana ta ba shi ne to annan ne ya faɗi wannan kalma a ƙungurmin daji mucizai ne kasa ce ko ma menene ya sadaukar da matar da ɗan don ya san waye ba Allah ya ba sassa in har za ku ce a ke kina son ki auri ustazu saboda yana da wadata turan da ya talauce fa ke kina son ki auri ustazu saboda ana zaune lafiya turan da aka kama shi fa ran da ya kaza fa ran da kaza waɗannan matsaloli dole ne ku dubi annabi Ibrahim jama'a Allah ya turo shi duniya ne ya gyara shi kawai ba ya zo tara duniyar ba ne in ba haka ba ya baro wata mace can a ƙasar Filistin ya kuma taho nan makka ya zo ya kawo wannan da ɗa wace irin rayuwa kenan ina kwanciya hankali ka bar musu dabino bai wuce kwano guda ba da ruwa a ƙungurmin daji shi da kanshi ya ce biwadin ghairi zi zar'in amma sai ce inda baitikal muharram a wurin ɗakin ka mai daraja amma sadda ibrahim yake wannan magana babu ɗakin ai saboda ɗakin an taɓa yin shi ya rushe mala'iku sun gina shi annabawa kuma da suka zo sun yi aiki a wurin to amma ɗakin yanzu ya rushe wurin ya mutu sai ce li yuqimus sala kenan yanzu wannan matar da ɗanta su ne za su tashi su raya wannan wurin har a zo a gina ɗakin kenan wacce gudunmawa kika shirya a matsayinki na matar malami ko matar ustazu ko matar mai da'awa ko ku kawai sai dai a sharɓi romo ya kamata eh matan malamai matan masu da'awa su fahimci haka a ba ku ga 'yan siyasa da ba a ganin matansu ba sojoji masu mulki da ba a ganin matansu sai da aka je aka samu wata gatanan shine ta zo ta bude musu kofa yanzu sai zama yadda ake ce mishi high excellency haka ita ma ake ce mata high excellency yadda take da wasu ministries da parastatals haka shi ma yake ma'ana yanzu kusan tare suke tafiya mulkin kenan to lallai ne ya kamata matan malamai da 'ya'yan malamai su gane cewa ba wai a ai tunda babana malami ne shikenan ni a sai mini babur roba roba a rinka bi ina doro a titi a a sai mini mota a shike ma'ana kai ka ci albarkacin malanta kai ba za ka yi karatu ba galibi kuma iyayen ne ba su fahimci haka ba dole ne ka rinka tsora matanka da 'ya'yanka a kan abin da kake a kai cewa kai mu fa ga idda muka dosa nan shine yake cewa li yuqimus sala na aje su ne dan su tsai da sallah wannan shine aikin mu tsai da sallah amma sai ce rabbana faj'al af'idatan minan nasi tahawi ilaihim Allah ka sa zukatan mutane su karkata zuwa gare su yanzu duk wanda ke zaune wurin nan aka aje jirgin sama aka ce zo a tafi makka amma ba za ka yi sallama da iyalanka ba kowa zai shiga to shi ne ka bugo waya ka ce ina makka shi ne kowa ya jarabtu da son ya je wannan wuri saboda addu'a annabi ibrahim ta karbu kuma ka duba kowa ɗiban kayan shi yake yake kaiwa can kayan da za a tafi senegal a je a siyo su da tsada daga najeriya jama'a sai kaga gasu can mun siyo su a makka 'yan senegal ɗin ne suka kai su sai su karyar da kuɗin su kuma shine saboda addu'a annabi ibrahim goro da zaka tafi Legas ka siya da tsadar tsiya in ka tafi maka sai ka je ka same shi an sare darajar shi shine faja al afidatan minan nasi tahwi ilayhi kowa so yake je kai musu komai kowa so yake je kai musu komai idan kun fahimci wannan jama'a a nan ne dalilin da yasa na kawo wannan kisa